أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يدوري لنا بهذا المحضري ورزعت فيه من نظرة تأتي لنا بالزفر نعم za mu ci gaba inda muka tsaya wancan satin inda shi kace inda shi wa tabaraka radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an ga bayani bisa kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce ake cewa al-basmala ita ce basmala اختلفوا فيها اختلافا كثيرا على هل هي آية من الفاتحة أم آية من كل سورة أو آية من القرآن معلومة سن سامو ساباني أكنتا ساباني ميوا شن إتوي بسم الله آية ce daga cikin Fatiha cikin ayoyi na Fatiha ko ko aya ce ma cikin kowace sura kamar yadda gaban kowace sura da bismillah ake fara ko ko aya ce dai daga cikin ayoyi na Qur'ani ya ce aya ce kawai cikin Al-Qur'ani ba'dhum qalu inna juz'un juz'u ayatin min Al-Qur'an sashen malama suka ce a ita dai wani sashi ne daga wata aya ta Al-Qur'ani mai cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga sake wannan wato wani yanki ne daga cikin wannan aya amma suka ce walaysa ayatan fil qur'ani wa laysa ayatan fil fatiha ita fatiha ba ta kasance ba aya ba ce cikin alqur'ani kuma ba aya ce ba cikin fatiha wala ma fi ghairi fatiha balantana ma a cikin wata sura da ba fatiha ba wa minhum yana daga cikin su kuma cikin malama a wa ala ra'si mushafi akan gaban su shine imam shafi'i man qala inna ayatun fil fatiha wato cikin wanda suka ce ita aya ce a cikin suratul fatiha ko wanda suka ce aya ce a cikin fatiha to kan gaban su wata wanda wannan shine imam shafi rahimahullahu rahmatu wasiya wa minhum man yaqulu inna halisat ayatan fil fatiha akwai cikin malama wanda yace a ita ba aya ce ba cikin fatiha walakin ibtidiya ya kawai dai an fara da ita wal hujjatu anna al basmalata min al fatihati hujja cikin cewa ita ita basmala tana cikin Fatiha kaunuha kad wujidat maktubatan fil mushafi bi rasmi alquran kasancewa ta an same ta rubuce a cikin alqurani a fil mushafi bi rasmi alquran da kuma rubutu irin alqurani wa ma la sami alqurani abin da yake ba alqurani ba la yajuzu katubuhu bi rasmi alqurani bai halitta ba a rubuta shi baya halitta a rubuta shi da rubutu na alkur'ani wa hiya wujidat maktubatan ala rasi kulli suratin ita ko bismillah an same ta abin rubuta akan kowace sura hada aqwa hujjatin ah wannan shine mafi karfin hujja annaha ayatun fil fatiha cewa ita bismillah aya ce a cikin fatiha wa ayatun fi kulli suratin kuma aya ce a cikin kowace sura وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يازو حديث يازو daga ma'aiki sai da musallar tabbata a gare shi ma kuntu a'rifu intiha suratin wa ibtida'a suratin illa bi bismillahir rahmanir rahim anan sai sunan mace ban kasance yana sanin karshen karewar sura ba da fara wata sura sai da bismillahir rahmanir rahim inda inda ra'si wannan kenan inda ra'si kullu suratin yaqulu jibril bismillahir rahmanir rahim kan fassara wannan hadisin ne cewa ce a yayi harkon inda ra'asi kullu su kan akan kowace sura malaika jibril in yazo ya karanta ma maiki sallallahu alaihi wasallam alqurani sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim fa ya'rifu ar-rasulu anna hadhihi hiya bidayatu sura sai maiki sai da mutum da sabata ga dashi sai ya san cewa to wannan shine harkon sura wal hujjatu thaniya cewa ce hujja ta biyu annal basmalata cewa ita bismillah ibtida'un bi bismillah tabaraka ta'ala farawa ce da sunan Allah tabaraka ta'ala wallahi tabaraka ta'ala amara anbiya'ahu qabla rasuli sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya umarci annabawansa gabanin ma'aikin Allah ya da mutala sai wata gare shi an yabda bi bismillah suhara da sunan Allah shi kulli umurihim cikin baki da lamarin su qala nuh annabi nuh alaihi salam yana cewa bismillah mujriha wa mursiha a warkon wato jirgin ruwan da aka shiga abinda ya tada shi kenan abinda yake kenan bismillah mujriha wa mursiha a gudanar ta tahiyyar ta tabbata da sunan Allah hakan nan tsayawata wa qala suleiman haka na annabi suleiman shi ma alaihi salam yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya haka yace shi ma lokacin da yake rubuta wa Sarauniya Barkisu wasiƙan nan abinda ya rubuta kenan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya wa muslimi haka ya fara shi ma da bismillah cewa shi wannan abin rubutawan ne daga Sulaiman ne kuma cewa shi yana mai farawa da sunan Allah ne mai rama shi kai kar ku yi dagawa ku daga kai a gare ni kawai wato ni musulmi ne ku zo mun kuna masu mi kauya wa nabi sallallahu alaihi wasallam kullifa fil qur'ani bi an yaqtadiya bi jami'il anbiya shi ko annabi sai ya da mutan nan saboda gare shi an kallafa mi a cikin alqur'ani Allah ya dora mai nauyin cewa yayi koyi da baki ɗaya annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala kita fa bihu dayhu muqtadi kai koyi ka rika koyi iktida iktadi kai koyi bihu dayhum da shiriyansu kare koyi da shirya annaba ba waje ba alaiha an yabta diya bil basmalati saboda haka ya waje ba a gare shi ya damu Allah tabbata a gare shi da ya rika farawa da bismillah kama kama ibtada ubiya kamar da suka fara da da ita bismillah nan kabalo gabanin shi wa hada wannan kuma yujibu alaihi al basmalata yana wajabta masa yin bismillah wa yujibu alaina nahnu kuma shi ma yana wajabta yin bismillah nan a gare mu mu kanmu tattabi'u saboda an muna umarni da cewa mu bi shi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wajibun alayhi an yattabi'a man qablakum min al-anbiya annabi sai da mutum Allah da bada gare shi wajibi ne akan shi ya kasance yana bin waɗanda suka zo gabanin shi na daga annaba wa nan wajibun alayna an nattabi'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mu ko wajibi ne akan mu mu rika biyayya ga ma'aikin Allah sai da mutum Allah saboda gare shi idan shi ce kenan ya jibu alan nabi sallallahu alaihi wasallam an yabtadiya bil basmala ya wajiba ga annabi sallallahu alaihi wasallam da muta garshe ya rika fara da bismillah wa tajibu alaina nahnu taba da umma ya ta wajiba kan wato fara da bismillah kenan taba Allahu saboda biyayya gare shi sila da mutane da muta gare shi wasilar rasulu sallallahu alaihi wasallam an tambaye ma ake Allah ya da mutane da muta gare shi annabi basmala daga ita bismillah faqala sai ce اسم من أسماء الله تعالى وليس بينه وبين الاسم الأعظم الكبير إلا ما بين بياض العين وسوادها إتا بسم الله sunaye ne nan daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki wanda kuma babu komi tsakaninta da sunan Allah mafi girman nan mai girma bismillahil azam sai kamar abin da ke tsakanin warin ido da bakin ido yanda abin da ke tsakanin wari da idanu ko ne ido akwai wari da baki a cikin shi ba to abin da ke tsakanin warin wannan na ido da baki shine kawai abin da ke tsakanin bismillah da bismillah da azan bismillahir rahmanir rahim shewa ce bismillahir rahmanir rahim ibtada alqur'anu bi harfil ba'i alqur'ani ya fara da harfi na ba bi tawazihi domin domin tawalu'un tawadu'unsa wa dullatihi da kaskan kaskantar da kanshi wa maskanatihi da miskinantar da kanshi lam ya tarafa bai ɗaukaka ba kan alif tamkar alif miji shi alif take fara da fata a shi tuko ba shi ta fara da bi ismullahi mushtaqqun min as-sumu'i aw min as-simati shi sunan Allah a abin ciratawa ne daga as-sumu ismi wato ism kinnan ism abin tiratawa ne daga sumu wato ɗaukaka aw mina simati ko daga sima ma'ana ta alama da yana lisima saboda shi suna wannan kalma ta ta isim ya sumu ma'a musammahu tana ɗaukaka tare da abin ambatan abin ambatanta shi suna yana ɗaukaka yana ɗaukaka tare da abin ambatansa a tsakanin shi al-ismu la yafariqu musammahu suna baya rabuwa da abin ambatan nashi da inda abin ambatan ya yi tushi shi ne kuma ainihin suna. Awi lisimu alamatun limusamma ko ku dai shi suna alama ce ta abin yi wa suna abin yi wa suna. Wal asahu abu zance mafi inganci annahu mushtaqqu min sumu shi shi isin abin ciratawa ne daga sumu dokaka falihada saboda wannan ma ikhtalafa ahlus sunnati wal mu'tazila da ahlus sunna da mu'tazila suka samu sabani ala asma'illahi tabaaraka wa ta'ala a wasashin sunayen Allah a wasa sunayen Allah madaukakin sa tabaaraka wa ta'ala hal ya alamu am alamatu su sunaye wai alamomi ne ko ko alamomi shi alam shi kawai wanda shi da aka ce da an kama shi to yana nuni zuwa wani alami wai suna ne wanda ke nuna wani abu ko ko alama ce kawai ta wani abu yawa shi suna suna ko suna yawa baki da ko ko sunan wannan ana magana ba suka suna Allah ba alamun ne alamomi ne shine alam da an kama su kawai an kama sunan Allah ko ko wai alamomi ne kawai dai wa'ansu alamomi ne wanda suke nuna nuni ne kawai suke zuwa suna zuwa Allah tabaraka ta'ala ahlus sunnati ya take duna anna asma Allah alamun la alamat ahlus sunna dai suna kudurta cewa sunayen Allah alamomi ne ba alamomi ba a duk sunan da aka kama na Allah kawai na Allah ne yana nuni ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ba wai wata alama ce ba mai nuni والمعتزلة يعتقدون أن أسماء الله علامة su mu'tazila suna kudurce cewa sunayen Allah alamomi ne kawai a lahu a gare shi ya take duna annan la azalan laysa lahu ism su abin su shi kudurcewa cewa Allah tabaraka ta'ala a tun azal ma bai da wani suna inna ma khalaqa lan khalaqa fasammahu bi asma'in kawai Allah ne tabaraka ta'ala ya halitta halitta sai suka yi mai suna da sunaye wa da mardudun inda ahli sunna shi yace wannan abin mayarwa ne a wajen ahlu sunna ba abin ba magana bace ta karba bal bari dai asma'ullahi tabaraka wa ta'ala qadimatu sunayen Allah tabaraka wa ta'ala qadimai ne lam yazali Allah tabaraka wa ta'ala mutasifan bi jami'i sifati Allah bai gushe ba mai yana mai sifantuwa da baki ɗayan sifofin shi wa musamman bi jami'i asma'i kuma yana abin yi wa suna da baki ɗayan sunayen shi ne al-azri ila abad tun daga azal har abad wal asma'u fiya asma'u zatin wa asma'u sifatin wa asma'u afal shi ce su sunaye cikin su akwai sunaye na zati akwai sunaye na sifofi akwai sunaye na ayyuka wa kullu wa fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala qadimatun azaliyatun dukan su wannan a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala qadimai ne kuma na azal ne wa fi haqqi ghayri Allah tabaraka wa ta'ala tsariya amma cikin haƙƙin wani Allah tabaraka wa ta'ala masu bisharwa ne الإنسان له اسم مرتجل مع وجوده وله أسماء طرأت له مثل رب الدار رب القميص رب الكتاب shi mutum yana da wani suna wanda yake murtajali wanda ke kai tsaye ba a wujudi wanda ke kai tsaye tare da samuwar shi walau asma'un tsara kuma akwai an su sunaye wanda yake wanda suka bujiro lahu a gare shi misalar rabu dar kamar zaka ce mai gida rabul kamis na abucin riga rabul kitabi mai littafi al'alimu malami ash-sha'iru mawaki kullu hadhihi al-asma bara'at lahu duka wannan sunayen sun bujiro ne a gare shi shi mutum ba na wannan magana mutum lokacin da aka yi mutum ma akwai sunan da yake murtajali a gare shi da mun sunan shi mutum wannan sunan na farko mutum ko ko sunan aka mai aka zana mai shi ma na sunan kawai ya zama alami gare shi an kama shi wannan ko sunan shi amma akwai sunan da kuma daga baya suke zowa suke suke bijarwa wai ba tare da shi suke ba asali shine shi ba misali kamar aka ce mai gida ai da kamun ya zama kamun ya mallaki gidan ai babu ba mai gida bane sai daga baya da ya mallaki gida ake ce mai gida ko ko mai riga lokacin kamun ya mallaki riga na ai ba ce mai riga hakan nan ma bushin littafi hakan nan malami ya zama wani lokaci ba malami ba mawaki ya kasance wani lokaci ba mawaki ba to haka nan kullu hadhi asma'un tsarata lahu duka wannan sunaye ne wanda suka bijiro a gare shi amma Allah tabaraka wata'ala amma Allah tabaraka wata'ala fa laysa haka zashi ba haka yake ba inna ma huwa musamman bi jami'i asma'i azalan shi abin yau sunaye da baki dan sunaye shi tun azal wa muttasifun bi jami'i sifati azalan kuma shi mai sifantuwa ne da baki ɗayan sifofin shi tun azal ma'aza wannan kuwa ji shehu a kawa ma ya rujuhu al'arifu shi ne mafi ƙarfin abin da arifi ke ƙaunarsa ke raja'in shi fi janibi da ake tabaraka ta'ala a cikin janibin Allah tabaraka wa ta'ala hayz musamma nafsuhu bi sama nafsuhu rahman ta inda Allah tabaraka wa ta'ala shi ambaci kanshi da ar-rahman da yawan rahma ar-rahim mai jin kai al-karim mai karamci al-ghafur mai gafara al-afu mai afwa mai rangwame al-mu'ti mai bayarwa wala wujuda ghayr wala wujuda ghayruhu yahtaju li hadha a lokacin da Allah yi wa kanshi ya ambaci kanshi da wannan sunayen babu wani samamme wanda wai kuma bayan shi wanda yake bukatuwa zuwa waɗannan ababen da sunayen su kusa da ma sama na sahu bi hadhihi asma da Allah ya ambaci kanshi da wannan sunayen wa dara alwujudu samuwa ta bujuro wa hataju ila rahmatihi suka bukatu zuwa rahmatsa wa afuhi da rangwamansa wa karamihi da karamcinsa hada yuqawi raja'u wannan kam yana karfafa raja'insu yana karfafa kaunarsu da suka zo ma sun samu Allah shi mai rahama ne mai abuwa ne mai jin kai ne mai gafara ne mai karamci to kenan wannan indu mai son rahama to ya tarda Allah da shi asali mai rahama ne mai kaunar afuwa ya tarda Allah tabaraka ta'ala da mai afuwa ne hakan nan bismillahir rahmanir rahim sai ya ce bismillahir rahmanir rahim aqra'u bismillahi tabaraka wa ta'ala aw naqra'u ma'ana mutum kamar ka ce ina fara karatu ne da suna Allah tabaraka ta'ala ko ko muna fara karatu al-insan yabtadi'u fi kulli yabtadi'u fi kulli shay'in bismillah mutum yana fara ku cikin dukan komai ma da sunan Allah wal fi'lu ma'rufun mahzufun shi fi'ili na aqra'un nan ko ko na qara'u sananne ne shahoshi ne ba a rubuta shi amma an san da shi ana kaddara shi إذا كان على مذهب البصريين يقدر فعلا a mazhaba ce ta mutanen basara so su ana kaddara ta shi da fi'ili a cikin kamar nan aka ce a karahu ko na karahu ba ba ba ba ba fi'ili ba ba ismi ba kuma masdari ba wa idza kana ala mazhabil kufiyina yuqaddaru isman in ko afsa mazhabi ne na kufawa mutanen kufa ana kaddara shi da ismi kenan shi an za ta yi kira'atuna bismillahi awwa ko kira'ati bismillahi ala kulli halin almuta'alliqu mahzufun a ta kowane hali dai a muta'alliki na bismikin nan tun aka samu jari da majrur ana yana zama muta'alliki da wani abu to muta'allikin nan nan wurin dai ba mahzufun shahih shahuhi ne yawa kenan ko ka dauke shi isim ne ko fi'ili shahuhi ne wa kullu amilin yuqaddaru ما يناسب عمله وكل عامل يقدر ما يناسب عمله duka wani ne aiki duk wanda zai wani aiki to sai ya kadarta abin da ke dacewa da aikin shi nahnu al'ana naqra'u shi ce mu yanzu karatu ne muke sai mu kadarta ke yanda naqra'u bismillah muna karatun nan da sunan Allah muta'alliqu bi basmala al'ana naqra'u to abin ratayawa na jar majrur na bismillah ne shine a yanzu shine naqra'u wa fi'ili na karo wanda ke mazufi na hannun jama'a na karo bismillah mu tare mu jama'an nan muna karatu ne da sunan Allah idza kunta wahdaka in ka kasance kai kadai kai kadai ne kace a karo bismillah sai abin kadarta shine kenan a karo yana fara karatu da sunan Allah idan a idza kunta ta'kulu akulu bismillah in shi ne zaka zaka ci abin shi ka kadarcewa in kace bismillahir rahmanir rahim kamar kace ina cin ina fara cin abinci ne da sunan Allah idza kunta talbasu albasu bismillah haka nan in zaka saka tufafi shi ma ina saka tufafi da sunan Allah ashrabu bismillah in sha ne zaka yi abin sha sai ka ce kana ne ina shan abin sha da sunan Allah arkabu bismillah ina hawan abin hawa da sunan Allah almuqaddaru yunasibu al'amal allazi ya'malu alqa'id shi dai abin kadarta wannan yana dacewa yana yin daidai da aikin da mai aiki da mai faɗa yake yake aikin da mai faɗan bismillah ne yake na karar bismillah mu muna fara karatu da sunan Allah mana ba wai abin kadartawa kamar na ce abin kadartawa ne ba sai ka faɗi cewa muna zan zan fara in kamar za ka za ka sha ruwa misali ba sai ka ce zan sha ruwa ba da sunan Allah kawai ka ce sai ka ce bismillahir rahmanir rahim in kai bismillah nan kamar ka faɗi kin ne a shi yasa ka ce abin abin kadartawa shawahi ne ta kowane hali yana cikin musulmin da nataka Allahi kuma kalma ta lafzul jalala ta bismillah kenan alamun alamun ala wajibil wujudi shi wani alami ne suna mai nuna zati wanda yake wajibin samuwa Allah kenan wajibin samuwa shi kadai ne wanda yake samuwa shi wajibin samuwa ce almustaghni an kulle ma siwa shine mai wadatuwa daga barin dukkan wanda ba shi ba almustaqiu ilayhi kullu ma siwa shine wanda kullu ma siwa dukkan wani abin da yake ba shi ba yana buƙatuwa zuwa gare shi Allah kenan ikhtalafu fillah malama sun samu sabani a cikin wannan lafazi na Allah qalu suka ce innahu alamun mutajirun hakaza suka ce alami ne wanda ke zawa kai tsaye murtajiri haka ba wai cirato shi ake daga wani abuwa ru'iya su ba wai fil janna bayan sai ba ya yawa baci an ganshi a cikin aljanna ba da moti bayan mutuwarsa fasu yana jifa da khalli janna sai aka aka tambaye shi me dalili ta yaya da ni Allah ya shigar da shi aljanna ƙara sai ce bi kawuli inna Allah a araful ma'arif ke da faɗa ta cewa shi Allah a araful ma'arif shi al-ma'arif jini ne na ma'arifa akwai ɓangaren nahu ana cewa akwai sunan da shi ma'arifa ne akwai sunan da shi na kira a sunan da ke na kira ba a san shi wanda ba a san shi ba yayin kai ka ambaci suna suna kawai haka nan akwai sunan da ya zama kamar riga ce ba wuya kamar yin aka ce in ka ce misali amilu mai aiki duk mai aiki masu ce da shi aiki kowane mai aiki zai ciya da shi aiki yawa amma in ka kama suna in ka kai da akwai abin da ake cewa ma'arifa hanahu ba suna ba kawai na mutum yake zama ma'arifa akwai nau'o'i na ma'arifa su bakwai ne ko baka wala alam dini abin da ke na dai su bakwai yanzu a adalin ziyatoyi to akwai dalili ciki akwai suwa'ul mausula akwai dukkan su wa'annan ma'arifa ne da suna kawai ma sunan mutane a alam in ka ce misali in ka kama ka ce zaidu to ai amuru bai cewa da shi kake to kenan shi zaidu abu ne wanda yake an san shi to Allah shi cewa yi inna Allah a araful ma'arif shi ne mafi sanuwan sunaye ma'ana Allah shi ne wanda ya fi kowane suna sananne hitarwa ya fi shi ne ya fi a'araf ma'arifan nan to shi ne ya fi kowace ma'arifa zama ma'arifa wakila wakila kuma wanda suka ce wannan kawai na harko masu wanda suka ta yi cikin cewa shi kenan murtajali ne ba wai an cira tushe daga wani abu ne ba wakilan min aliha idza abada an suka ce a ai daga aliha ne wanda ana nihin in mutum idza abada in mutum ya bauta sai a ce aliha al-ilah al-ma'bud shi ma al-ilahu abin da kin da al-ilahu shine abin bauta wakila min aliha idza tayyara aka ce a daga aliha ne wanda ma'ananta a dimauta in mutum ya dimauta sai a ce aliha لأن العقول تتعير في عظمته تبارك وتعالى دوما أن كل سنة إيموتا تكين جرمان تبارك وتعالى الله مرتجل ليس مشتقا هو المشهور شنو يتي الله دي wannan kalma ta Allah murtajali ne mai zuwa kai tsaye ne laysa mushtaqan ba wanda aka cira to daga wani suna ba dan ba wala mashhur wani shine magana wadda take shahararriya wala mu'tamaru shi tace kuma abin dogara akan ta ba ta sama jihazar ismi ahadu na gairun Allah tabaraka ta'ala babu wani da ya taba sanya ma kanshi wannan sunan in ba Allah ba tabaraka ta'ala babu ba ka taba jiba wani sunan shi Allah a halitta alamu da husaniya da Allah tabaraka ta'ala ke cewa wannan harkin ne ta nafi ne ba wai tambaya ce ba kawai ba ka taba samun wani takwara ba makoni ba ga Allah tabaraka ta'ala Allah shi kare ne babu wani kuma Allah babu sunan Allah kana al-arabu yufassiruna al-ilaha bi khaliqi samawati wal ard cewa ce laraba sun kasance suna fassara ubangiji Allah da mahalicin sa mai da kasai wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su kamar Qur'ani yace da zaka tambaye su zuka wure wane ne ya halicci samai da kasai da yaquluna Allah to wallahi za su ce ma Allah ne yanzu sun san Allah kanu yarifuna haza sun kasance sun san wannan inna ma kufruhum kawai su kafircin su ya tabbata ne koko kawai kafircin su ja hum ya zo musu ne min qaulihim ma za illa bashara kawai da suka ce wannan ba kowa ne ba face dan adam ya tara babban magana har yanzu an suna nan suna rashin ganewa cikin wannan suna cewa ma'aiki su sun wai dan adam ne musamman sai ƙara munan nawa su ce kama kowa kamar da dai kafirai suke cewa to wannan kalma ce ta kafirci wai ita ma ce ta mai da kafirai kafirai amma annallaha huwa khaliqus samawati wal ardi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wa yut'imu wa la yut'amu wa kullu al-kufara aqarru aqarru bi hadha wa ataqaduhu walakin kafaru bir rasul sallallahu alaihi wasallam shi yace amma kasancewa kasancewa Allah shine mahalicin sammai da kasai wa huwa yujiru shi Allah shine mai bada mafaka da malaba duk wanda ya nemi Allah ya taimake shi ba shi malaba da mafaka Allah shine mai badawa wala yujabu alayhi amma ba a bada mafaka da masira akan Allah wanda ke Allah ke neman shi halaka shi ba wanda ya isa ya bashi mafaka ko malaba wai da mu Allah shine mai ciyarwa wala ya ba mu shi ko ba mai ciyar da shi mm inna Allah huwa razzaqu bi qutil matin a wa kullul kuffar a dukkan kafirai a karu da hada sun tabbatar da wannan ba takadu sun kudirce shi walakin sai dai kafaru bin rasuli sallallahu alaihi wasallam sun kafirce da annabi ne sai da mutane da bada gare shi ar-rahmani kalma ata ar-rahman siga to mubalaga ce min ar-rahma siga ce ta mubalaga daga rahma ana a wani salo ne na in ana so a wadi abun mai yawa na rahama misali mai rahama kawai za ce zaka ce rahimu rahimu misali fa'il to ana so a ce mai yawan rahama ne a ce rahman kuma da sun ce shiga ce wadda take nuni zuwa fa'alan abu babu sukuni suke babu wai tsaya wuri guda ba an taɓa yi bane aka bari ko ko za a yi ne a gaba a kawai yi ne ake ta yi abu ne ne yi duk wannan duk kalma mai zuwa abusa wannan wazanin tana nuna tana nuni zuwa motsi da haraka da cigaba wa rahmatu ita kuwa rahaman nan abin da ake yi da rahama shi wuce rikatul qalbi inda ma yushahidu al-insanu al-miskina fi halati daruratin yata'allamu qalbuhu min zalika fa yahsinu ilayh abin da ake yi da rahama ita shine a raunin da yake taba zuciya zuciya ta yi ta samu rika ta yi wani kariya wani kariyan zuciya inda ma yushahidu al-insan al-miskin yayin da mutum yake ga wani miskin wani abin tausayi mutum a tausayi yana cikin hali na larura ya ta'allamu qalbuhu kai mai gana shi mai ganin nan zuciyar shi sai ta yi ciwo min zalika saboda wannan abin da ya gani fa yuhsinu ilayhi sai ya kyautata ma ya kyautata masa ya kyautata ma wannan wanda ya ga cikin wannan yini wa hadha musahilun fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala to wannan tifan tarhama yace korarriya ce a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu sifatin qulna innaha mustahilatu sai wuce dukkan sifan da muka ce ita korar ya ce haƙin Allah tabaraka ta'ala a cikin haƙin Allah tabaraka ta'ala laha bidayatun wa nihaya to tana da farko ne tana da ƙarshe wal bidayatu mustahilatun fi haƙin Allah wa nihayatu jaizatu ita farawa mu korar za abu ne a cikin haƙin Allah a cikin haƙin Allah wa nihaya ita ko ƙarshen ƙarshen ba ƙarewa ba jaizatun halakci halakci a cikin haƙin Allah tabaraka ta'ala kamar yaya shi wuce rikatul qalbi shi jin kariyan nan ta zuciya aw ta'allumul qalbi ko ko jin zahi a zuciya hadha la yajuzu fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala wannan baya halitta cikin haqqi Allah tabaraka wa ta'ala wa amma al-ihsan allazi huwa nihaya amma kyautatawa wanda ita ce karshen abu karshen in mutum shi kamar da mutum zai jin zai zai zai tausa zai ji kan wani sai ya tausa ya jira nan sannan ya kyautata to karshen da yake shine kyautatawa fa yajuzu fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala sai halitta cikin haqqin Allah tabaraka wa ta'ala ba wai shi yasa ba karewa bane karshe karshen aikin na rahama shine ke halitta cikin Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma karshen shine kyautatawa ar-rahman Allah ma'ana ar-rahman al-mun'imu bi jala'il ni'am shine mai ni'imtarwa da manya manyan ni'imomi da ni'imomi wanda ake gani wa war-rahim shi ko ar-rahim al-mun'imu bi daqa'iq ni'am shine mai ni'imtarwa da zurfafan ni'imomi niyomi sirara waɗanda suke ba wani karan baka ganin su irin duk wata ni'ima da take a lutufi ne haka nan dai abubuwan da baka watakila ba za ka iya gansu da ido ba amma suna da girman gaske ar-rahman siga tu mubalaga shi ar-rahman ar-rahman kamar da kan kawai baya siga shi ta mubalaga ar-rahmanud dunya wa rahimun akhirah shi Allah shi mai jin kai wato mai rahama ne na duniya mai jin kai lahira ar-rahman siga tu mubalagatin wa lam tughni anir rahim shi ta dircewa siga ce ta mubalaga ba ta wadatarwa daga ar-rahim ar-rahman duk siga ta mubalaga ba ta wadatarwa daga ar-rahim kuma لأن هذه أيضا صيغة مبالغة دومين تكنت الرحيم إتما وتا صيغة تا مبالغة تكنت إتما على وزن فاعل كنا شي ما سنة لكذا على وزن فاعل شي ما صيغة تا مبالغة إن الله يرحم جميع العباد في الدنيا مؤمنهم وكافرهم Allah yana jin kan baki ɗayan bayi a duniya daidai ne wanda ya ba da gaskiya da su da kafirinsu wa rahim shi kuma mai jin kai Allah mai jin kai shi gatu mubalagatin siga ce ta mubalaga sigatun khasatun bi sifa ita amman wadda take keɓantacciya da sifa al'insanu rubba ma ya rahamu wane sa ɗabu'un rama mutum yakan iya jin kai tare da cewa wale sa ɗabu'un rama ba ɗabi'an shi bane jin kan walakin Allah rahimun walakin Allah sai da shi Allah ar-rahimu mai wannan sunan ar-rahim huwa rahman shine mai rahama a talakar rahmata ya saki rahama ila jami'in khalqi zuwa baki ɗaya halitta wa fi nafsihi sifatuhu ar-rahm shi a cikin kansa Allah sifar shi ce ma rahma ka taba ala nafsihi rahma Allah ya ce ya wajabta maka kanshi rahma ar-rahim Allah ar-rahim jin kai sifatun zatiyatu shi sifa ce wannan ta zati muttasifun bir rahma shi Allah mai sifantuwa da rahma ne azalan tun azal wa dar rahmata aidan kuma ya bayar da rahma kuma dai haza huwa allazi yuqawi raja'ana wannan shine abin da ke karfafa raja'in mu al'ama faqat wa laysa wa laysa khatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kai ne kawai an'ama ya ni'imtar ne faqat kawai wa laysa khatan ba wai akan kuskure bane ba wai ko abin da ke ma wani kamar katari bane ba a kawai ya ni'imtar ne inna ma huwa hazihi sifatu shi wannan ni'imtarwar kawai sifan shine kamar kudala ka taba alanin sirr rama ya wajauta ba kansa rama ka da rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi yace inna Allah khalaqa mi'ata rahmatin Allah tabaraka taala ya hadace rahama har guda 100 inda khara inda tis'atan wa tis'ina juz'an sai ya aje yanki 99 a wajensa wa anzala juz'an wahidan bihi jami'u ma fi ma fi dunya min rahma sai ya sabkar da yanki daya wanda wannan yanki ɗin da shine duwata duwan jin kai da kake gani a cikin duniya da kuma wa min al-khairati da al-khairai wa min ni'ami da sauran ni'imomi wa bihi da wannan dai yanki ɗayan ne ya tarahamul khalqu halittu suke jin kan junan su hatta dabba har dabba ma da ka sani tarfa wa hashira tana doke kohutanta an wani da daga daga barin take danta بهذا الجزء الوحيد da wannan yanki guda ɗaya wa idza jaa yawmul qiyama in ran tashin kiyama ta yazo ban ma hadha juz'a ila tis'ati wa tis'ina sai Allah ya hada wannan yanki ɗaya tare da wancan yankunan 99 fasarat mi'atan kamilatan sai su haɗu ɗari cikakke a cikakku wa khassa biha ahlul iman faqat anan wurin kuma a lahira Allah ya keɓance mazuwa imani su kadai wala yarhamu illa al iman Allah ba zai ji kan kowa sai ma abuta imani Allah ya sa mu cikin mazuwa imani al-hurma shugaba sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim kalma ta bismillahir rahmanir rahim tis'atu aruf shi wace harfa guda 19 ne a tis'ata ashara harfan harfi guda 19 ne kama annar zabbaniyata kama yanda ka san zabbaniya tis'ata ashara su 19 ne malakar wato malaika goma sha tara ne ali ya ci sa ta shirka mini qur'ani ke cewa akwai akan hutan nan akwai malaika goma sha tara man kara bismillahir rahmanir rahim wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim maratan su daya kama kullu harfin bainahu wa bain wahidin min zabaniya sai harafi daya ya shiga tsakanin shi da daya daga cikin zabaniya la yadkhulu nar abadan la yadkhulu nar abadan wannan malaika ba zai iya shigar da shi ba wuta har abada wa hiya amanu min dukhulin nar ta bismillah wata amma wani aminci ne daga shiga wuta bismillahir rahmanir rahim shi wace har wayo dai bismillahir rahmanir rahim takallama fiya alu kullu fanni ma'abutin ma'abuta duk wani fanni sun yi magana akan ta amma ahlul asrari fa yaksihum alhadith allazi taqaddama amma su abu da asirrai ya ishe su hadisin nan da ya gabata da yake cewa ismu min asma'illahi cewa ita bismillah suna ne daga sunan Allah laysa bainahu wa bainal azaniyati babu komai tsakanin shi da suna mafi girma mafi girman na ismu lahil azam illa ma baina sawadil aini wal bayadiha sai kawai kama abin da ke tsakanin farin ido bakin ido da bandawarinta wata kallama fiha ahlun nahwi bil iraj ba wuta fannin nahwu su su ma su yi magana a cikin tattare da li'irabi kama takaddama kamar da ya gabata annahu muta'alliqun bi muqaddari qaddarahu al-basriyuna bi fi'lin cewa ita bismillah abin ratayawa ne da wani abin kadarta wanda mutanen basra suka kadara tashi da fi'li wa kadara al-kufiyuna bi ismi su kuma mutanen kufa suka kadara shi da suna wayo jumlatun sughra su ita wata irin jumla ce wacce karama ar-rahmanur rahim a wannan kalma ta ar-rahman ar-rahim ar-rahman ar-rahim kataba kaisara malikin rum sarkin rum kaisara shine kamar kiranyen da ake ma duk wani sarki wanda ke akan karaga ta rum kasar rum ya rubuta ila umar bin khattab zuwa sai na umar izala ta bata gare shi anna inda hu sudan ya durruhu yana cewa shi sarkin yana da wani irin ciwon kai wanda yake cuta mai wa ajazal atibba'u an dawa'i likitoci sun kasa yi masa magani fa har min dawa'i inda amin zumu min shi ko an samu wani magani a wurin shugaban mu'minai fa ka tawa bismillahir rahmanir rahim fi warqati sai sai na umar ya rubuta bismillahir rahmanir rahim a cikin wata takarda wa arsala ilayhi sai ya aika ta zuwa gare shi annahu yaj'aluha fi qalan suwati yarka sanya ta a cikin a cikin hullashi an nade ta ne ba bai san ko me ba fa ja'ala fi qalan suwati sai sanya ta a cikin hullashi kullama labitul qalan suwa sakana suda ko da lokaci ya sanya wannan wannan wallahi sai ciwon kan ya kwanta wanda ma ta sukudu aya anhu alkalansuwa kuma kowane lokaci a wata hullan nan in ta waɗi daga kan shi yarju ilai su da sai ciwon kan nan ya dawo masa fafatta su suka mamaki fafatta su siya sai suka bincika suka binciki wannan takardar su gani ko wajadu bismillahir rahmanir rahim sai suka samu abin da aka rubuta cikin ta shine bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah za mu dakata kuma Allah kai mu tashi na gaba sai mu tashi a mu shiga tafsirin suratul Fatiha in Allah ya so tabaraka ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima أغلق ونفعت بما سبقنا سرنا حقنا في والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أتقد الإمداد الأجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين